بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون wannan sura ana ce mata suratul munafiqun wato sura ce ta 63 kenan a cikin tsarin surori na Qur'ani idan mun dauko daga Fatiha Bakara abin da ya kawo nan kenan cikin ikon Allah kama Allah yana so ya nuna muna domin a can ƙarshen sunar za mu ji za ja a ji la'istahiru da sa'ata wa la'istagdimu wai kamar surar domin izaja izaja a guda biyu ne a cikin alkur'ani surori masu fara da izaja a wannan ita ce ta farko kamar yadda muka san mun yi hawamim hamim hamim kamar guda bakwai a wannan karatu da muke na wannan kira'a ne mun yi yusabbihu yusabbihu guda biyu mun yi subhana daya kamar da ya kawo suke tafiya yanzu wannan izaja izaja guda biyu ne su ko sura masu farawa da izaja wannan izaja ta munafiqun sai kuma can karshe karshe akwai izaja nasrullahi wal fath ita wannan sura kamar tana nuna muna shekarun da annabi kenan zai a duniya ita ce cikin tsari aya ta 63 kuma annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 63 yayi a duniya lalai sallam idan ko wancan idan ja annabiyu kamar tana nuna mana to ajalin manzon Allah ba ya zo domin idan ja annasrullah wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiru innahu kana tawwaban to ita ma wannan sura din kamar iyar wata ce da muka fito suratul juma'a madaniya ce wannan ma madaniya ce kuma ita ma auyin ta goma sha ɗaya kamar suran da muka fito suratul juma'a ta ma wannan tana da ayoyi guda guda goma sha ɗaya tana farawa da bismillahir rahmanir rahim idza ja'a kal munafiquna قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون Allah ce za ja akal munafiqun idan munafikai suka zo maka ya rasulullah idza ja'aka al munafiqun idan munafikai suka zo maka suka zo wurinka qalu abinda za su ce abinda suka faɗa idan suka zo wurinka za su ce na shahadu innaka la rasulullah mun shaida haƙiƙa manzon Allah yake annabin Allah annabi Muhammad sallallahu da ja kalma na bi koyar kalu na shahadu innaka la rasulullah za su bada cewa sun shaida kai manzon Allah ne wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu na'am ko dai su faɗa ko kar su faɗa Allah dai ya san kai manzon Allah kake sallallahu alaihi wa sallam ya sin wal qur'an al hakim innaka lamin al mursalin ala sirat al mustaqim wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu can shaidan da suka ce sun yi aiko sun yi karya ai musu yarda a zuci ba dole su ce na alamu innaka la rasulullah su ce sun sani don sun yi ana faɗa amma su kam ina ba sai da kai manzon Allah kake ba amma wallahu shi Allah da ya turo ka ya shahadu ya tabbatar da ya shahadu innal munafiqina lakadibun cewa su munafukan nan ƙarya suke yi ko su faɗa cewa manzon Allah kake ko ba su faɗa ba ko ce sun shaida ko ce sun shaida ba ƙarya suke yi ba su shaida ba ba su yi da gaske ba lakin Allah ya shaɗu ba an zala ilaika an zala hubi ilmihi wal mala'ikatu ya shaɗu shi kan Allah ne ya riga ya shaida abin da ya sauka maka cewa kai manzon Allah kake annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama dalilin saukar surar ma gaba daya akwai waɗansu mutane sunan su munafukai su munafukai a zahiri musulmai ne amma a bajini kafirai ne su kafirai wanda suka ce ba Allah kuma suka ce akwai Allah amma ba Allah ɗaya ba ne zama kamar ahlul kitabi kenan zama kamar yahudun da muka yi magana a baya da nasaran da muka yi magana man ansari ila Allah qala al hawariyina nahnu ansarullah to su munafiqai kafirai ne matsorata suna da tsoro tsoron sunan kuwa ba su so a gane su kafirai ne amma su ko kafirai kafirai ne kuma jarumai sun yi fito na fito sun nuna kafirci ba sa shakkar komai idan ma an ce akwai lalace ba mu yarda ba idan an ce annai ba wani Allah ya turu ce ba mu yarda ba wannan kafirai ne jarumai ke yasa suke fitowa fili a yaƙi da su amma su munafukai ina muzabzabi na baina zalika la ilaha ula wa la ilaha ula ba su da gaskiya idan kullu ladina amanu qalu amanna وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون to su munafikan to wato an je yakin banil mustalak bayan an dawo an zo a wani wuri ka san dama ga ka'ida inda an yi tafiya ba dole ne a gajima balle ma an yi tafiya yaki an dawo a hanya wani lokaci akan samu wurare inda za a huta inda za a yanke zango akan samu wurare inda suke da natsuwa ko inda suke da inuwa To idan an sauka hakan nan sabai sukan zabi inuwa tafi kowace kyawu sai su shimfiɗa wa manzo Allah sai sallama a wurin zama a wurin waje an ba ruwansa in ma ta kama itacen babu inuwa da ya zauna sai itacen su yi ganye sai su yi masa inuwa Allah ne sa to sai aka zauna a wani wuri aka huta bayan huta dare da dare to lokacin tashi ya an tayar da ayiri an ce a tashi wannan yaƙi an tafi da aisha ne matar annabi sallallahu alaihi wasallam to ta tashi ta je ta dan kewaya kasan tunda a daji ne mutum na son kewayawa to kaga zai fita balle mace dole ta dai nisa da inda mutane suke Allah da ikonsa ko da ta dawo an tayar da ayiri an ɗauki hanya an barta su masu tafiya da raƙuminta su suna tsammanin tana ciki tana domin akwai wani abu da suke mace ma darbuka wani rumfa-rumfa ne haka ake yin sa a aza saman raƙumi mutum sai ya hau ka yanzu wasu kariya na inuwa na rana kuma idan ana ruwan sama ba zai jika ba mafi yawa to raƙumin sai suka ɗauki darbuka suka aza suna tunanin ita aisha iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam tana ciki sai suka yi tafiya suka kora aini suka yi tafiya to nan ta je ta biya bukata ka san abin mata sai kandun ta ya faɗi cikin dare garin tsayawa neman kandun da ya faɗi ta yi ta nema ta yi ta nema ba ta gani ba can Allah ya sa ta gan shi sai ta ɗauko ta dawo ko da ta zo ina ba kowa kowa ya waje ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to ya zan yi ban san hanyar da suka ɗauka ba ko ni ban san hanya ba ce to bari in kwanciya ta anan su dai sun san inda suka bar ni idan suka duba ba su ganni ba sun dawo ni ko inda dau hanya ba sai inda zan cin musu ba ban san hanya bari in kwanciya ta nan bayan Allah zai ta yi kwanciyar ta to akwai wani sahabi wanda yana daga cikin waɗanda ake bari baya su zazzagaya su gani ko an manta wasu kaya ko takobi ne ko wani abu dai ne sai su kwaso su dawo da su wanda ake bari daga baya su yi security abin da aka bari a baya to ba ayiri ya tafi sai zo yana zazzagayawa a'a sai ya ya hangi duhun mutum ya ƙara so gaba sai ji kamshin annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi sallallahu alaihi wasallam din da yake kamshi yake in ya taba gama za ka yi kamshi sallallahu alaihi wasallam sai ji kamshi sai karo gaba sai ga lalle mutum ne zai ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wannan magana da ya faɗa to shi yasa ita Aisha sai ta falka ta ba tana fulga ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta duba sai ta ganshi shikenan ta ce wallahi bai ce min komi ba amma ya zo ya durkusar da raƙuminsa sai na hau sai suka dau hanya suka yi tafiya suka yi tafiya sai suka ci ma'ayiri an zauna a rage zango kami a yi sallah ana zaune sai aka hangi wa safwan tafe tare da mace a baya sama raƙumi suna zowa sai munafukai musamman abdullamin ubayi tun da ya hange shi ce ha haka kawo dama mun san ana haka shi yasa kenan kullu yakan zauna bayan jama'a kurtunta ne kurtunta ne subhanallah kurtunta ne a gani zaka suna suna jan suna lalata kai jama'a wannan ya riri ta muguwar magana ce ha mun can mun san muna ana haka kullum ka zauna kai a barka baya kullum a barka baya to yau dai asiri ya to to shine ya ta yayatawa cikin jama'a cewa ga abin da aka yi ga abin da aka yi can a suratul nur da muka fito an karanta wannan tarihin cikakke a cikin da muka fito ne to ana haka sai akwai wani bawa bawan sai na umar ana ce masa jahja sai na umar ya tura shi ɗibi ruwa saboda ana so a yi alwala a yi sallah lokacin sallah ya yi sallar asubahi to abdullahi ubai din nan wanda ya yi wannan kurmutan magana shi ma yana da yaro sunan bawansa yaron sani ya abin da yana biyan sai yana yi masa hidima sunansa ana ce masa sinan to suka zo bakin rijiya sai ya aka yi aka yi garin jan ruwa din nan sai faɗa ya game tsakanin yaron muhajiru da yaron lansar muhajiru shi ne sai na umar yaransa jahja shi kuwa abdullahi ubai din nan shi ko yaronsa sinan sai abin ya zama faɗa tsakanin su wurin jan ruwa ɗin to sai hija hajja sai ya kai wa sinan mari da ya kai masa mari sai kawai ya yi kuwa ihu jama'a ina lansaru ku zo ku kawo min agaji ga muhajiruna suna neman su kashe ni a shi ko jahaja sai ihu ya yi kuwa ya ce jama'a ina muhajiruna mutan maka kawo agaji ku kamin dauki ga mutanen mai na neman su kashe ni don allah ku kawo taimako ku zo ku kawo agaji shi ma wannan sai ya dauka jama'a ku kawo agaji annabi yana zaune an gaji ya dan dauke sai ya tashi ce la ilaha illallah ina nake yin wannan tashi hankali wannan kuwa kamar ta mafarauta a a cikin musulunci ana wannan me wannan me ake yi ana wannan koce koce hakan nan yaya sai aka bincika annabi sai aka binciko sai aka kawo jaja da hida sinan su yi fada kace kace annabi ya bincike dai a kashe maganar dai anan aka ba wanda aka mara hakuri aka ba su hakuri din nan to an bayar da hakuri sai annabi ce kai wurin nan dai akwai shaidan mu tashi mu bar wurin nan ba za mu ba za mu ba za mu yi sallah ma a wurin ma a tafi sai dai sallah ta kai mana rana bar wurin nan akwai shaidan wurin to garin a tashi kuma wannan kandun na Aisha sai kun bata aka yi ta nema da bai ce ai ta nema da girma sai aka gan shi sai aka dauka aka bar wuri an tashi kenan sai ya labin bai ashe hakurin da annabi ya bayar ya ce an kashe maganar an kare maganar ashe shi bai bari ba sai kawai ji ba ha kawai wannan wannan shekantaka wannan danniya dama haka haka masu karin magana laraba suka ce sammin kalmaka ya abulaka sammin kalmaka kai kiwon kare ya koshi amma kai zai fara cizo idan ya koshi haka ne ha ba kun zo kuna talaka ba ku da komai mun ba ku gida mun ba ku masauki mun ba ku gonakai mun ba ku mata aure mun ba ku abinci mun ciyar da ku kun goshi wato mu za ku fara karyawa da mu ko shine yanzu ma yaro na ai tun da an fara da yaro sai mu kenan hau da haka lansaru mu mai da hankali mu kori mutan makka din nan su koma garin su la in raja'ana ila almadinati la yukhrijanna al'azm min hal azal kamar da karatun zai zo nan gaba wallahi idan muka koma madina duk wanda yake kaskantacce masu darajar nan duk sai mun fidda kaskantattu wai annabi yake nufi wai shine kaskantacce alaihi sallam ka zai magamanta ba surar da muka fito can shi ne ya ce wala nudibu fikum ahadan wala nudibu ahadan wala nudibu fikum ahadan ba za mu yi ma kowa biyayya ba game da wannan magana lima kullun ci wallahi khurujan da ma'akum in dai aka bar da ku daga garin Madina wallahi sai mu fita taro tare amma ba za a fita ku ba ba wanda ya isa wai na nufin annabi ma bai isa ba na bugin Allah to sai karatun zai zo nan gaba to dalilin da ya saukan suran gaba ɗaya saboda a kunyata munafukan to sai ya gane shi abdullahi bin ubaidin ya kai matsayi da an yi sallar juma'a an sallama sallar juma'a sai ya zo ya kama kujerar mimbarin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya rika yace Allah sarki jama'a ku gode wa Allah ku gode wa Allah ga manzon Allah ga annabin Allah annabin rahama wallahi mun yi arziki Allah ya fi ta kirari shi ta kirari an ba da gaske yake ba ranar bayan an sauki surar yana zuwa ya kama mimbari jama'a ku gode wa Allah ku gode wa Allah ga annabi Muhammad ga manzon Allah ga manzon Allah wai shi ma ba zai kirari ne sai wani sabi ya zo da takobi ce kai sauka sauka sauka fita mina fakin Allah sai ce to mi nayi ƙarya na faɗa don nace manzo Allah ne Muhammad to ƙarya na faɗa da nabi dai bai ce komai ba sai sabon ka tashi kai fita saboda an saukar da sura fita fita su a kore shi sai ya dinga miyagun maganu a to mi za mu yi kuma mi za mu yi na faɗi ƙarya ne don na ce annabi na ce manzon Allah ku ku da manzon Allah bane ha kawai sai masabai sun ga annabi rayuwarsa ya baci sai suka ce kai Abdullahi bin Ubay ka koma baka roƙi annabi gafara fa wallahi kai laifi zai ce gafara ba zan roki gafara gafar bi zan roka to bi kuke so mu yi kunje mu ce la ilaha dole mun faɗa kunje mu yi sallah mu yi kunje mu yi azumi mu yi an ci ayi zakka ko mun kawo to mi kuke so mu yi ko za so mu je mu masa sujuda ne ni wallahi ba zan yi ba wa za qila ta'ala wa yastaghfir lakum rasulullahu wa rusulahu kamar inda karatu zai zo to shine dai sai dalili shine saukar a wannan surar gaba daya saboda a tona asirin munafukai Allah ce idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah munafikan nan sun zo maka za su ce maka wallahi sun shaida kai manzon Allah kake annabi Muhammad wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu kariya suke ba su faɗa da gaske ba shi dai Allah ya tabbatar cewa kai manzon sa kake wallahu yashhadu shi ko Allah ya shaida ya bayyanar ga bayyanar wannan ma zai yi innal munafiqina lakadibun wannan gubbukun munafiqai ƙarya suke da suke kama mimbarinka ranar juma'a yazo wai shi maka kirari ga manzon Allah ga annabi rahama ga annabi Muhammad jama'a ku gode ƙarya shike inji Allah ba da gaske yake yi ba
اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون تو da aka yi hakan da shi abdullahi bin ubaidin ya ce wallahi idan muka koma garin makka duk waɗannan matsiyatan sai mun fidda su Ko- kuma ina gaya muku kar kowa shi koma ciyar da waɗannan katta wai muhajiru ne katta zo kawai ba ku da aiki mutane ku zo kofan gida sai mun je mun nema abinci mu masu arziki mun kai kar ku koma ba su komi sai sun watse sun bar annabi muhammad la tufiku ala man inda rasulullahi hatta yanfadu kar ko ba su komai to da ya faɗi wannan manganu akwai wani sahabi samari mai kirki mai imani ana ce mai zaidu ne arkam sai kwashe maganar sai gaya ma babansa amminsa ya ce kaji abin da abulamin ubai ya ce wai in an shiga garin makka mun ji koma madina wai duk sai an kore mu wallahi aka yi faɗa ka san wannan zance to lafiya ka san jartsin da aka yi na batun jahajali sinan din nan annabi ya kwantar da maganar ya ba kowa hakuri ai shi bai sauka ba gabana ba kunya wai billahi allazi la ilaha illa huwa la in rajana ila almadinati la nakhrujanna al-azm la yukhrijanna al-azm min al-azal kaji abin da ya faɗa sai ce to sai shi amin na sai ya ga wa annabi Allah ya sallaci ya rasulullah kaji abin da mutanen suka faɗa kaji abin da suka faɗa sai annabi ya ce a kira shi abdullahi bin ubaydi a kira shi zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna assalamu alayka ya rasulullah annabiyun Allah annabiyun rahama dan gata ba irin ka kai mun gode wa Allah Allah ya ce kai da Allah saurara da Allah saurara ga abin da aka ce ka faɗa wa ni billahi allazi la ilaha illa huwa ban faɗa ba wai ce na faɗa ni din ni din zan faɗi wannan magana wallahi wallahi wallahi tarin zuwa ya tarin zuwa wai ga maka sai annabi ce a kira kai wa ya gaya maka ce yaro ya gaya mini ce a kira zaidu da alkam ya zo kai mai mata abin da ka faɗa sai ya faɗa kai kai yara akwai shigantaka akwai la'ana billahi allazi la ilaha illa wannan yayi min ƙarya wallahi yayi min ƙarya kai ce sai annabi yadda magana sai ya zama mutum ne mai daɗin magana ga daɗin magana ga iya kirari ga zaƙin murya ga kai in ya faɗa sai ka saurare shi dalibai ce to yi kenan tashi sai tashi ya ce na rasa inda zan sa kaina saboda gahi dai ya kunyata ni ya karyata ni kuma shi ya faɗa gabana kuma gaban jama'a shi kenan sai amina baba na sai ya kira ni ya ce kai yaro kaka kai muka kunya fa ya ce wallahi baba ya faɗa wallahi wallahi in bai faɗa ba zan gaya maka ya faɗa wallahi ya faɗa amma na san Allah ba zai kunyata ni ba na san Allah ba zai kunyata ni ba to sai shi ne Allah ya ce ita hazo imanin junnatan sun riƙe rantsaran sannan nasu wai zama kariya na ra'ayi musu hukunci fasaddu an sabilillah ta hakan suka yi suka danna mutane ga hanyar Allah innahum sa'a ma kanu ya'malun ai abun ma kanu ya'maluna sa'a ai su abin da zama suna aikata na munafuncin nan ai yayi muni wannan rantsuwa ta shi da yake wai kariya ne yake nema kar a yi masa hukunci kar a yi masa fada Allah ce ai wannan aiki na shi bai kyawu ba za a tona asiri sai duka gaba daya ba abin da za a bari zalika bi annahum amanu thumma kafaru فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون abin da ya kawo hakan nan suke yin rance-rance ya zama kariya wurin sunan idan sun zo wurin mummine ce su masu imani ne idan sun koma wurin kafirai inna ma'akum inna ma nanu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim zalika abin da yake haka bi annam amanu sun ce su yi imani a baka amma a zuciya ba su yi imani ba a baka suka faɗa suka ce su yi imani zalika annam amanu thumma kafaru sun yi imani ta baki amma suka kaburce a zuciya ba sa son annabi ba sa son masoya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam zalika wanda amanu sun makafaru fadbiya ala qulubihim shi yasa shi ko Allah da yaga hakan sai ya kama zuciyar ya kulle imani baya shiga fam la kafuna duk abin da aka faɗa ba sa iya ganewa aina suna ganewa tuntuni ma sai su gane kagu tare da annabi amma sun ki su gane saboda ka duk muguwar magana faɗi yake game da annabi sallallahu alaihi wasallam sai sai wata rana shi Abdullahi bin Ubay din dai sai ce haba ya yi kiri dan uwan sai ce haba wannan wahala ai ta yi mu da yawa yaya za a zama kullum sallah har guda biyar mun taba gani irin wannan addini guda biyar sallah har guda biyar kuma wai a ce kuɗi sai ka kasa arba'in ka ba da kashi ɗaya shanu ka bayar raguma ka bayar wani irin jangali ne wannan kai wannan wala Allah ya kawo canji Allah ne kawo canji mu huta mu miƙe kafa annabin da ya mutu a huta subhanallah kawo canji Allah Allah ya je alaihi da'iratus sabu canjin ma in ya zo can a kansu canjin zai kuma Allah zai wulakanta su ka zan dalili nan gomin lafi kabuna ba a zuna fasaha ne mutane ne bayan mutane
وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيعة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا يؤفكون وإذا رأيتهم توجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاذرهم قاتلهم الله أن ينفقون to gashi nan dai Allah zai ta tona asirin su filla filla har a gane su don da aka sauki surar ana wannan rikicin sai annabi ya kiri shi wannan yaron yace yaro zo mana zo ka je sai annabi ya yi masa rada ta kunne sai yaron ya yi dariya ya yi burbushi amma lokacin yaron bai faɗi abin da aka faɗa ba sai sai na abokan ya zo kai yaro mi ya gaya maka sai ce bai ce min komai ba sai na umar ya zo kai mi aka gaya maka ya ce bai ce min komai ba ya ce daga yaro yana murmushi na san ina ga an saukar da ayoyi Allah ya kutar da yaron saboda yaron kullum kuka yake saboda yana da fada wurin annabi amma yanzu duk an zo an lalata shi wurin annabi an ce yayi ƙarya yayi ƙarya ko annabi ya san mutumin da munafiki na amma kawai abin da annabi yake kula ya ce uminna anna kum bin zawahir wallahu yatawalla sarair mu dai abin da ya bayyana mana da shi za mu yi amfani da shi abin da ya zama zuciya sai dai Allah ya tona ba za mu faɗa ba Allah ya ce gasiban su dai zan gaya maka kamin a ƙara tona musu asiri wai za ra'aitahum in ka gansu kai sun zo fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne gaba idan dunfa dunfa ku buɗa ku ba mu mana ai annabi ce wa iliyadi iliyadi ni minkum ulul ahlami wan nuha manya masu hankali su kusa kai ku tashi mana su zo su bubbule zauna gaban annabi su ne manya ko ya Allah min ka gani sai ya baka babaki wani katun mutum ne ga karfi ga kyawu ba ka so ma kai mai wani lalata don kai ya baka duka saboda mutum ne mai karfi ko ana son gani irin su gaba ga kyawun jiki ga kyawun sutura kwas-kwas-kwas kyawun ga farin sutura ga farin jiki ga lafiya ga ƙarfi ga dukiya kuma ga daɗin magana iya iya magana ga zagin ko ba ka zo zai ka saurare shi in ya lauya nan ya lauya nan ko mi rashin gaskiya in dai ka saurare sai ka bashi gaskiya Allah ce wai zara ito in ka gansu tukun ji buka aji samu jikinsu ma sai gurin ya ci wannan sun samu duniya sun samu lahira kai wannan kun samu duniya kun samu lahira wa in yaqulu in ku aka ba su dama suka yi magana tasmali qaulihim komi jaye ka sai ka sare zancen su ga zakin magana ga iya magana in dai an ba su dama su faɗa to sai ka yi da abin suka faɗa wa yaqulu tasmali qaulihim ka annahum khushubun musannada amma kuda ganin sun zo sun yi dako dako gaban manzon Allah zazzaune a hankalin su tashe yake ka ce dai kushubun kamar katakai ne musannada da aka jingine ba a kafe ba a ƙasa ka zan da kananta ba sai ya faɗi ko to haka suke su saboda haka da sun zo zo na gaba maza Allah su duba da su duba da sun ji annabi ya ce eh an saukar da wahayi sai su duba wai suna gudun karatu na musu asiri da sun ji ko ko askunni ya ta faɗi sai zabura ko suna ganin kamar hari ne aka kawo kara gaba da su da sun ji wani ba da kun ga wani bako ya zo hankalinsu yadda ka san dai abin nan da za su ke ce an kai mara gaskiya gida alkali ko to haka in sun zo kafa kafa suke duk wani abu suka ji zai zuga kamar dai bala'i ne za a zuwa tona musu asiri wani ya kulu da zama da kauli kanna mushi umma sannada ya zabuna kullu sayatin alaihim su abinda suke tunani kullu sayatin alaihim duk wata rura suka ji abinda suke tsammani a kansu ne a kai ta in garwa ma ta faɗi abinda suke tunani su ne za a kama da sun ga annabi ya tashi sai su yi hirga hirga wa in jin ba ta kobi zai dubu ba Allah ya gaya masa zuwa sassare su da an sallama sallah zuwa ga annabi ya dan jiyo ya du haka sai su zabura assalamu alayka ya rasulullah su gaisuwa wai abinda suke gani ko za a to ko cikin sallah din nan an an faɗa wa annabi cewa munafukai ne za a za a za a tona musu asiri ya sabu na kullu sai tana alaihum adu ba zarhum Allah yace ya rasulullah wannan miyagun mutane makiya ne ba makiyanka ne makiya makiyana ne kuma na gaya maka la tattakhizu adu wa adukum awliya atulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kabaru ma ja'akum bihi sun kafurta makiyana ne makiyanka ne makiyan muminai ne kaji kullum abin da suke nema Allah ya kawo canji Allah ne ya kawo wai a canza annabi Muhammad wai a kawar da shi dai su samu ne su mika kafa su huta a sarara su halatta yi musu yawa ya zama da kullum hukumul adu fadarhum ka kya aikin su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba wai Allah yana nufin annabi ya ji tsoron su ba a'a ai Allah riga ya ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam fala takhshawun nas wa khshawni kar ka ji tsoron mutane ka ji tsoro sunna saboda haka fahadaruhum kai saunar aikin sunnan ɗabi'an nan tasu abin sauna ne don suna zarge musulmi kaga yaron nan sun zarge shi ba sun zarge yaron nan bai da mafita ba a talahumullah anna yubakum kai Allah ne ya lalace wannan mutane inda anna yubakum ta yaya suke yadda shi da yana bautar da su hakan nan Allah ne ya lalace su وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون wai za ƙila idan an ce musu ta'alau ku dawo domin shi abu bin da ya faɗa da ya zo ya kama mimbarin annabi ya ce ku gode wa Allah jama'a ku gode wa Allah kun ganshin nan Allah ya ba mu arziki da ya ba mu shi wallahi annabin Allah ne annabi Muhammad bawan Allah dan ga kwafi shi ya samu aljanna wanda bai bi shi ba dan wuta ne kai jama'a ga manzon Allah jama'a sai zamu kai sauka kai wanda ne kan ya zan faɗa don naci annabi Allah ku kuma ko yadda bane ko yadda bane sai juya yana faɗin miyagun maganganu sai aka ce masa ta'alau wai zan ilo idan an ce musu ta'alau ku dawo ku zo Abdullahi bin zo da kai da mutanenka wannan magana da ka faɗa ba ba ta yi daɗi ba fa ka bata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rayuwa dawo da kai da mutanenka yastaghfir lakum rasulullah manzo Allah ya roki Allah ya yafe muku lawu usam sai su kauda kai ce mu dawo mu dawo mu yi mi to mi za mu yi sujuda so kai mu kai kushe kasa mu yi masa sallah kun ce mu la ilaha mun fada dole kun ce mu yi sallah mu yi kun ce mu yi azumi mu yi kudi ma kun ce mu kawo mun kawo to mi za mu yi masa kuma yanzu mu dawo ya roka mana Allah ya mi zai roka mana ah to mi zai yi mana kuma kuna zo mu yi kuke no mu ne mu yi masa yanzu mu yi masa sujuda ni wallahi ba zai masa sujuda ba tunda ba Allah bane lawan sai kauda kai war aitam sai ka gansu ya suduna suna wala ta bi sunnunahum mustakbirun suna danne mutane ma ga bisu su bi Allah shi kai ku watse ku watse wallahi ba za mu koma ba ku abinci ba in dai ba ku baro na annabi Muhammad ba amma in kuka tarwa tsaye masa ya ga baya da mutane a irin ikon da yake mana ba zai kare yi ba ka zo ba ka da komai mai maka komai ba ka da gida mun ba ka gida ba ka da abinci mun ba ka abinci baka da mata da kai duk mutanen ku mu yi muku mu ai mutanen garin ku ne irin wannan sharri kuka yi mutanen garin ku suka koro ku muka zo mu da wahala ba ta ishe mu karbe ku ko mu za ku dawo ku azama lalura yanzu ko sai danna mutane lawun rusa ma idan wahum mustakbirun sai zama da shi da su suna ta girman kai ku dawo annabi roƙa mu ga ina ba za mu ba za mu yadda ba to can a wani sura sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to bari don da aka kai ƙarshen matsalar da ya ga lallai lallai matsala ta same shi bayan da ya iya da aka dawo daga wannan yakin to sai ɗansa shi abdullahi yana da ɗa shi abdullahi bin ubai sunansa abdullahi to yaro ne samari mumini mai imani ina da imani sai ya ji labari ya ga abin da baban shi yake sai ya tare shi a cikin runduna ce kai baba kai kake faɗin wannan magana wai idan kun koma gida muka koma madina sai kun fin da kaskantattu kana nufi da annabi wallahi wannan magana ka je ka tuba wa Allah kai yaro ya kai yo shi kai wannan shi wai turo ka wai turo ka ni uban ka to ko Muhammad ne ya turo kuma ka zo ka ci mutunci ce wallahi ba shi ya turo ni ba gaskiya nake ga wallahi ka tuba to na zai maganin kai sai to yayi sai uban sai ya yi maza sai shige gaban annabi ya wanshi zai sauri ya taimaka shi shi koma madina don yi dan madina ne da yaron ya ga haka sai sauri ya hau abin hawa ya je ya tare garin madina kofar shiga ya zafi takobi uban ya zo ce wallah ba za ka shiga garin nan ba na rantsi da Allah ba za ka shiga garin nan ba kai ni bane ubanka eh na zani wallahi ba za ka shiga garin nan ba ni din annabi ya kawo ji ana rigima lafiya aka ce ya rasulullah abdullahi ne tare ba wani abdullahi dan munafikin da ibn abdullahi bin ubay dan sa ne tare shi lafiya lafiya kuwa menene aka yi kuma sai aka ji a gaya wa yaro sai ce annabi ya ce ina yaro sai a kira shi ya aka yi ce wallahi ya rasulullah wallahi tun da ya gaya mun ganin banza na rinje da Allah ban shi garin nan ba yanzu kai zai ce kaskantacce shine madaukaki na rantse Allah ba zai shiga garin nan ba sai sai annabi ce a karkai haka ya Allah ba ni dama in kashe shi wallahi tsaya da ne ina jiran ka zo ka bani izini in sare kan dan ba mai amfanin sa wansa ba annabi ce a karkai haka karka kashe shi karka kashe shi ah yanzu ba za ka bari wannan fajinin sai ya halitta ya rasulullah ka bari in kashe shi don kar nan gaba a baka dama a sa wani mumini dan uwana ya kashe shi in na ganshi sai in ji damuwa in ga wannan shine ya kashe ubana amma in na gaje da kaina kaga na huta annabi to kai yaro kana so mutanen kasar waje su dinga dariya na su ce yanzu da da ma yanzu musulmai nake kashi ai wurin mutanen kasar waje kafirai abin da suke gani duk wanda yake tare da ni mai sallah musulmi ne ko san da haka ba ko san da haka ba saboda haka ba za a ba za ka kashe shi ba san ba wanda zai kashe shi sai ce to yau zan bari ya wuce amma wallahi sai ya canja magana ya ce kafi kowa kai ne maɗaukaki shi ne makaskanci faɗi sai bai kama kare sai zar da na raze da Allah ya maka faɗa ba zan sare kanka wallahi faɗi sai canza magana ya ce ai shi ne makaskanci annai muhammadu ne maɗaukaki ya ce mai mai ta kowa ya ji mana sake kowa ya ji ya faɗa ya ce ƙara sauti na baya ba su ji ba ya sake faɗa ya ce kuma baya wallahi sai dai annabi ya wuce wallahi ba ka shiga garin madina sai annabi ya wuce sai ka kaskanta to shine kamin ya rasul nan da ya ga abin da yayi yawa yace wa ɗansa ka je wurin annabi ka ce ya bani ni ka sai bin likafani shi yaron kuma saboda tausayi ma sai ya je annabi yana sauraron maganar yaro sai ya ba da rigar annabi ya ba da madaurin sai ya ce ya masa likafanin ma to bayan ya mutu ne annabi zo zai masa sallah sai na umar ya ce na rance da Allah ba za ka yi masa sallah ba wallahi ba za ka yi masa sallah ba annabi na mutum ya kabbara sai na umar ya na rage da Allah ba wannan in kai mai sallah ai ya sha banza wallahi ba za ka yi mai sallah ba sai Allah ya ce ai ka abinda ma kanto sawa alaihi wasallatu wa sallam to lawul musa min sallallahu alaihi rasulullah sai annabi ya ce to zai masa istighfari sai Allah ya ce ai in tastaghfir lahum 70 marratan falan gafara in ma sau 70 ka ce Allah ya masa gawara har sau 70 wallahi ba zai yahi masa ba saboda haka ya rasu hutar da kanka ce masa gafara wannan dan wuta ne wai zaki lahum ta'ala wai sakar ram rasulullah lawar usum wa ya dusu na mustakbirun
سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين دك دين يا رسول الله عليهم أكن سورة المنافقين استغفرت لهم كاجي إيامي مسو كاي مسو الدعاء لن تستغفر لهم كما كاجي إيامي مسو بل لن يغفر ني دي وزن يهدي مسو inna Allah la yulgamu al-fasiqin fasikai ne waɗannan ba za a za su a hanyar aljanna ba da ka Allah karkace musu gafara kuma Allah ya ga ba annabi duk wanda ma ya laifi zo wurin ka kace masa gafara zan yi masa amma dai banda munafikai هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون والذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين سودين متان مكباك تاريهن نندي سوف لا بن أبيد نندي يكون سكي تشيوا yan uwansu la tunfiku kar ku ciyar alaman inda rasulullah ga duk wanda bai yake wurin manzon Allah ya ce ya yarda da shi din nan muhajirun nan hatta yanfatu sai in sun watse duk wanda yake fadan annabi yace shi bai bar annabi na nan musulmi kar ku ko bashi ko lomar tuwanku ko kwanan da biyu ko in yunwa ta sha musu ga dole su yi ridda su koma inda suka fito wai kuma sallah yake da shi yake wallahi kaza idu sabatul ardi Allah ya ce mutumin banza kar ma su koma basu ai arzikin sama da ƙasa taskokin duk wurin Allah yake walakin munafiki na kawai su ba sani bane yasa suke wannan magana ai komi da komi wurin Allah yake shi Allah komi hannunsa yake ba bi yadihi malaku kulli shay yanzu kai misali in kana da akwatuna na kuɗi ko dai abin nan na banki kana da yan takardun nan da ake zuwa me sunansa ATM ko aje a dauka kuɗi ko to amma kana son kuɗi amma ATM bai hannunka yana wurin yaronka akwai ɗibar kuɗi babu ga akwatin tubami kana so ka yi wanka ka canza tubami amma akwatin makulli yana wurin yaro kana samu ka bude kasa sai yaron ya zo ko to shi Allah khaza'in duk mabudai komi da komi taskokin sama da kasa hannun sa yake ba abin da yake ba hannun sa ba to zubo sani bane yasa suke cewa ba sa ciyar da kar ma su ko ba ko loma kar su ba ku Allah zai ba ku يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن العز منها العذل والله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون يقولون أبن سكي فدا tun a can inda aka zai aka yi faɗan nan da jahja da sinan abinda abdullahi bin yake faɗa yake yayata a cikin abokaninsa munafukai a can inda aka aka yanke zango la in rajana wallahi wallahi in dai muka dawo ila madinati muka dawo madina lafiya lau la yukhrijanna al-azmu manya al-azmu manya la yukhrijanna al-adl wallahi sai mun gudda la yukhrijan min al-azl la yukhrijanna al-azmu min al-adl lalle masu girma al-azlu la yukhrijanna al-adl minha lalle wanda zai kaskantattun nan mutanen makka wallahi sai dun kore su koma ganin su da ya hurjana azumin al'adal walillahi al'izzatu wali rasulihi Allah ya ce shi ta faɗa dai maganar banza yake girma ai ba wurin sai yake ba girma ga Allah yake wali rasulihi da manzansa walil mu'minin sai su masu imani shi da ganin mai girma ne bai da imani ai bai da girma walakin al munafiqina la alamu sai dai shi munafiqin Allah ya abla min bai da yaransa irin su din na abokanin sa musa haka bane ya zaki cika baki wai mun koma madina sai mun fudda ku
يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون wai kun san abin da yake sa har zuciya da kekeshe hakan nan mutum ya zo yana faɗin muguwar magana gaban annabi Muhammadu da alaihi sallama yana cewa annabi ba kowa bane shine kowa ai abin da yasa zuciyar ne ta mutu babu zikirin Allah a ciki ai da akwai ambaton Allah akwai sallah da yawa akwai salati akwai zikiri akwai la ilaha akwai zikifari da yawa zikiri yayi yawa la ilaha yayi yawa a zuciya ai ba za su faɗi wannan magana ba ya yi lalzina manu ko ko ba su imani ba mu tabbata wannan munafukai su ba sa zikiri ne kaji ba za su kurna illa qalilan da haka kuma su imani in ba ku su koma haka to la tulikum amwalukum dukiyoyin kun nan wala auladukum da ƴaƴan ku ne gani kun tara la tulikum kar ku bari ku shagaltar da ku an zikirillah gaba da zikirin Allah kaje inda muka fito wa idza rajata Allah wa nafadu ilayha wa tarku qa'iman qul ma inda Allah khairun min Allah min tijara wallahu khairur raziqin saboda kar ku bari dukiyoyin ku shagaltar da ku da ƴaƴan ku su hana ku da zikirin Allah nan gaba kadan Allah zai gaya mana inna ma amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu indahu ajrun azim fattaqullaha masadatu wasma'u zai gaya mana wadannan abubuwa ya bamu labari kar mu bari shagaltar da mu an zikirin Allah amma ya bal zalika wanda koyi bari suka shagaltar da shi suka raba shi da Allah wala yakumul khasir wannan sun yi asara a duniya balle ba a lahira tasko ya riga ya same su in sun je lahira haka وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق فأكن من الصالحين ai wannan magana nake gaya muku yi maza maza ku yi ta zikiri ku yi ta yi da yawa zuciyar ku ta kyawu saboda ku zo mutan kirki daga nan da zikirin yayi daidai abinda zai biyo sai ciyarwa sai kaga abin da yake hannunka nan ba za ka bari ba za ka kyankyame ba wa bi ku ciyar min ma da kana ku da abin da arzuta ku shi wanda ke cewa la tubiku ala man inda rasulullah ta yin fadu imani ne bai da zuciya tana da datti ne saboda haka wani kuma mara zaka ku min kabli tun gabanin an yaji a da kumul mautu tun mutuwa bata zo ma dayan ku ba idan mutuwa ta zo fa ya kula sai ka ji mutu yana cewa rabbi ya ubangiji da Allah mala'ikan nan mai ɗiban rayuwa ta dan saurara min laula akhantani ila ajalin qaribin bi zai hana dan saurara min hannan gaba kana to Allah bani ko sa'a daya fa as-saddaqa ko fa ta saddaqa kenan sadaka can da bai zan yi to Allah ai hakuri da ya ga bala'i ya ga azra'ilu ya ga alamar mutuwa sai a bude masa gidansa da mutai ihu ihu ihu yace wallahi a bari zan gyara zan yi sadaka zan yi azumi zan yi sallah a dan saurara min zan gyara zan gyara fasar da kawa min salihin in zama cikin mutan kirki to Allah ku dan saurara masu ribar rayuwa Allah ce ku gyara ba tun lokacin bai yi ba don lokaci idan kun ga ce wai a dan saurara muku la istahiruna sa'atan wala yastakrimuna ko minti ɗaya ba a saurara mutu sannan minti ɗaya ma ba a ƙara maka ba a rage maka duk wanda ga lokacin yayi dai ko minti ɗaya ba za a ƙara masa ba ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون الله يتي أي كي كوكري كجارة كرك بحال منافقنا wanda kullun suna tare da annabi amma ba da gaskiya ba ai ka ji dai wannan labari ka san wannan imanin sa ba da gaskiya ba ne mutumin da yake wada annabi irin wannan mai abu maganu ka san wannan mutum bai da gaskiya kuma Allah ya ce fa hadaruhum humul adu ya rasulullah ka kya waɗannan mutane mai abu da yaza an je lahira su ne ƙasa da wuta sai sun fi shan wahala gashi da sallah ga azumi yayi wahala amilatun nazibatun tasla narun hamiyatan yayi aiki ya wahala gewun lahira kona shi a wuta saboda mugun munafunci wala yakhira Allahu nafsan idza jaa ajaluha ba wani rayuwa wadda za a saurarawa ga mutuwa idza duk lokacin da ajaluha ajalinta mutuwanta jaa yazo din nan ba a saurarawa la sa'iruna sa'ata wala saqrimuna wallahu Allah khabirun masani ne dai kwararre ba abin da ya manta da shi komai da komai ya sani sane yake da shi bi ma ta'amalun ga abin da mutane suke aikatawa komai da komai Allah tabaraka wa ta'ala ya sani wannan shine karshen suratul munafiqun sai suratul saf kenan ko alhamdulillah akwai tambaya a suratul tagabun ko eh to to bismillah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh shi malam yaushe ne lazimin safe da na yamma yake zama ranko
lazimin safe na masu tijaniya na'am lazimin safe in ya kai yamma ya kai sallan la'asar to lalurinsa kenan amma in dai rana ya faɗi to ya zama ranko in za ka yi shi mai lazimin safe in rana ya faɗi ya zama ranko mai lazimin marice shi ko ba za a yi ba sai bayan an yi sallar la'asar to shi ko idan rana ya fito shi ma ya zama ranko in rana ya fito na gobe ya zama ranko sai mai wannan tambaya ta ce ita ce mijinta ya rasu ya bar mata yara lokacin da aka raba gado sai aka bata na yaranta to tana da dama ya halatta ta yi amfani da shi saboda ba ta da abin da za ta ɗauniyar yaran dai ba komai zai ta ciyar da su mana a ciki wannan ya halatta tunda ba za a basu su mutu saboda yunwa ba kuma ya'yanta ne ai
sai wannan ya ce yana tambaya ne shi wane gado ne ake rabawa daidai babu bambanci tsakanin mata da maza gado wanda ya hada uwa uwa ta hada ta hada gadon misali wanka ko kananka wanda kuka hada uwa da shi to sai ya mutu bai da wani magada kai za ka gade shi da kai da yan wankan can da kuka hada uwa da shi to in za a raba gadon sa shine za a raba daidai babu litakar misalul unsayin namiji da mace duka daya uwa ta hada ku uwa kuka hada da shi kai dan uwansa ne lu'ummi shi dan uwanka ne lu'ummi dan uwa ne lu'ummi to in za ka gaje shi ko za ku gaje shi ko ku nawa ne maza da mata to za a raba daidai ne babu fifitawa tsakanin namiji da mace in shi zai gaje ka in kai za ka gaje shi in dai lu'ummin ka ne a ji da kyau lu'ummi wanda kuka hada uwa da shi uwa kuka hada da shi to shi ne za a raba daidai wa da in za ka gaje shi ko shi zai gaje ka ka san akwai cewa uwa muka hada da shi ko to wanda muka hada uwa din nan da shi idan za a gaje shi ko shi je gaje ka to shi ne za ku raba daidai babu ne zakar misalin hajjar unse
sai mai wannan an gane ko menene an Allah ya gane bambanci abin ko amma idan uwar ku ce ta rasu za ku raba gado kamar ubanku ne ya rasu haka za ku za a raba namiji don raba mace biyu uwar ku ce ta rasu ta bar ku ko ku biyar ko fiye da haka ko ku kasa haka maza da mata to yanda hukuncin gadon hukuncin yanda baban ku ya rasu wanda za ku raba gadon haka za ku raba gadon uwar ku to wancan kuwa uwa kuka hada da shi to shine za a yi wannan rabo na daidai babu fifitawa
alhamdulillah
eh eh sai bai da da eh sai in ba shi da da in yana da da eh da akwai da namiji gado ba zai tafi ko ina ba ko kanan ka ba zai gaje ka ba inda kana da da namiji amma da kawai zai gado in akwai da sai dai uwa ko uba jika ma ba zai gado ba in idan gada
alhamdulillah to alhamdulillah Allah ya mana gafara Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mana imani mu da mutunci mu albarka annabi abinda muke so duka da alheri Allah ya ba mu shi muke neman kariya na sharri Allah ya kiyaye mu Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun duk wanda suke musu addu'a wannan musibobi da suke damu mu a duniya gaba ɗaya Allah ta'ala ya yi mana su Allah ya yi mana su albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Amin.
iyayenmu da malamin shahanan mu duka Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya saka musu da shahanan mu Allah ya kara musu karama Amin.
barka annabi masu mulkin kasar mu Allah ka daidaitar da su ga wanda yake daidai ka Amin.
tunkuɗe su ga abin da ba yake ba daidai ba mu Allah kai mana haka Amin.
Allah ya biya bukatun mu gaba daya Amin.
Allah ya biya bukatun wanda suke musu addu'a barka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim Fatiha da salatul الحمد لله Fatiha.
رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين آمين.
إياك نعبد وإياك نستعين آمين.
إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق Amin.
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى آمين.
صراطك المستقيم وعلى آمين.
آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان آمين.
ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الحمد لله لله رب العالمين